الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ɗan fara magana da larabci kaɗan-kaɗan an gane da kyau ko don saboda asaba don akwai lokacin da za mu kai don da maganar larabci zai yi ta yau gaisuwa ce zan muku sai ku bani amsa masa'ul khair ya asdiqai al-kiram a'a me za ku ce mini masa'un nur ya sadiqana ko nace muku barka da wuni ƴan uwana to ku kuma sai ku ce mini kenan masa'un nur ya sadiqana kenan muna godiya barka da wuni kai ma abokinmu haka ya yi ku to kuna yi kuce kenan masa'un nur ya ustaz yawa kenan haka ya yi kenan masa'ul khair ya ikhwani al-kiram masha Allah arju annakum bi khairin ina fatan kuna cikin alkhairi na'am nahnu bi khairin walhamdulillah kenan na'am nahnu bi khairin kuma mai ta na'am nahnu bi khairin walhamdulillah masha Allah nas'alullah ta'ala an yudima ni'matahu fina برنامج اليوم هو program kin yau ita ce dirasatun nahaw karatun nahaw kenan grammar da larabci والمقرر هو آه الأجرومية program kin a cikin littafin ajurumiya muke yin shi wanda bai samu littafin ba akwai ali yana a wajen ali kenan yana iya ya neme shi wajen shi a wa kama ta'lamuna annana nabda'u bitilawa awwalan kamar yadda kuka sani muna farawa da karatu qira'a ta alqur'ani ثم بعد ذلك نعود إلى النحو sai mu koma wajen nahau kenan idan muka yi karatun nahau ba da zalika nutabbiq ma darasnahu fi ma qara'nahu fil qur'an bayan wannan sai mu dabbaka mu yi application karatun da muka yi a tabulo a cikin karatun da muka yi na me na alqur'ani hadha huwa al barnamij kama sabaka an araftum kinan sanabda bi التلاوة زام هارا التلاوة أين توقفنا في الأسبوع الماضي إن أمك أتات ديوتي ما زلنا في سورة البقرة ولن نزال فيها أي اليوم ننتقل من أي آية yau za mu tashi wata aya saba'ata ashara ko min awwali safha masaluhum kama da lillahi sauka da nara tayyib sa aqra wa taqra'una ma'i idza qara'tu taqra'una idza qara'tu taqra'una inna karanta sai ku karanta أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الآن نقرأ جميعا أها مثلهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير جزاكم الله خيرا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
الآن نقرأ جميعا
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إن
الفاسقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
جزاكم الله خيرا آه والآن نعود إلى النحو darasin da muka yi na ga- na wanda ya wuce mun ga manar tahi guda mun yi darasi na farko wanda darasin ya gudana ne akan kalimomi guda uku wanda su suke hada abubuwa guda uku wanda su suke hada mi kalam su suke hada magana duk maganar da za a yi to abinda ta kunsa ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ne na farko menene alismu shine suna na biyu alfi'lu shine fi'ili na uku alharfu shine har harafi wa'annan abubuwan guda uku muna da buƙatar kowanne daga cikinsu a ɗauke shi a yi mishi karatu mai zaman kansa ɓangaren fi'ili da harafi suna da babi mai zaman kanshi a cikin wannan littafin amma ɓangaren isimi ba a yi babi mai zaman kanshi ba wanda shi yasa yau za mu yi karatu kaɗan a cikin ajurumiya sai mu tashi mu yi bayanin alismu wa aksamu suna da kashe-kashen shi ai mun ga alamun suna ko suna alamun sakaka ne ana gane suna ta hanyar al alif wallam misalin alqalam allahu allazi alama ta biyu ba bil bil khafd ko bi dukuli al al khafd ta hanyar kasra da kaga kalima da kasra to mecece suna ne karshen kalima da kaga ya dauki kasra suna ne misalin billahi kaga ƙarshen ha'un ya ɗauki mai kasra to na ƙarshe at-tanwin ana gane suna ta hanyar tanwin me ake ce ma tanwin su ne kasratani fathatani zammatani fatha biyu kasra biyu zamma biyu fi ismi kawai ke ɗaukan wa'annan wannan alamomin guda uku ana gane suna da su sai fi'ili muka ce alamominsa yu'rafu bi qadwati shi wannan fi'ili mu bar shi sati mai zuwa akan akan kan fi'ili kawai zamu yi to malam ya muna bayanin alamomin da ake gane suna amma abinda malam bai yi bayani ba shine kashe-kashen suna aqsamul ismi suna kala nawa ne ana gane da kyau ko to wannan a yau shi nake so mu yi amma kafin wannan abu da ajrumiya za mu yi darasi kaɗan a ciki abin da yasa nake so mu yi bayani akan alismu don babin da za mu shiga na i'rabi idan ba mu wannan bayanin ba to za a yi ta karatu kana jin kaman gwaranci ne ake yi tunan abu da ajrumiya babul i'rabi babul i'rabi اقرأوا باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك
من ذلك الرفع الرفع والنصب والنصب والجزم والجزم ولا خفض فيها ولا حظ فيها to na'am aka ce babul i'rabi babi mai bayani akan al-i'rabu babi mai bayani akan li'irabi mi amma anan li'irabi gashi nan mana yace al-i'rabu abinda ake ce ma i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi shine canzawar ƙarshen kalima لاختلاف الأوامر الداخلة عليها دليل canzawar wani abu da ya shiga a kanta lafzan imma dalil imma na lafazi ne au takdiran ko kuma wanda aka kaddara ne ba a ganin shi a wannan shi ake cema i'rabi a takaice abin da ake cema i'rabi shine canzawan ƙarshen kalima ƙarshen kalima yana da mahimmanci a larabci domin ƙarshen kalima shine yake bayyana ma'anan zakuwar kalima a cikin jumla asali i'rabi shine ma nahwa gaba ɗayansa i'rabi yana da mahimmanci saninsa yana taimaka ma mutum ya iya nesantar da kuskure a wajen karatun ƙur'ani kuma kuskure mai haɗari bari in ba ku misalin mahimmancin i'rabi Allah maɗaukakin sarki yana cewa innama yakhsha Allah min ibadihi al'ulama'u kadai dai waɗanda suke tsoron Allah waɗanda suka yi kowa tsoron Allah su ne masu ilimi yakhsha Allah min ibadihi al'ulama'u Allah mi ta zo da ita fatha al'ulama umi ta zo da ita zamma to yanzu da mutum zai karanta ya ce innama ya shallahu min ibadihi ulama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai jin kake kamar duk uwa su ɗai ko duk uwa su ɗai an mari mata ce ko ana gani da kyau ko to ba duk uwa su ɗai ba wanga da yake da suna shaguma ne ba su da uwa ba na wannan kalmar ba ta da uwaye don mi take nuhi in ka ce innama yakhsha Allah innama yakhsha Allah min ibadihi ulama kaman ka ce wanda Allah ya yi tsoro a cikin kowa su ne malumai inna lillahi ma'ana ta lalace ko ba ta lalace ba wajen bai tarki ba ammi wajen neman gira an rasa mi an rasa ido ana gane da kyau ko innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama'a kenan nan ka ba Allah matsayinsa malumai su ne suka fi kowa mai tsoron Allah to kenan kun gani sanin kai ka aje kowace ƙarshen kalima yanda yake daidai abu ne mai mi mai mahimmanci ta yanda rishin wannan zai iya canza ma'ana kasa to shi yasa yana daga cikin akwalikin Umar yake cewa rubba talil lil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu take iwa mutum ya zo yana karatun qur'ani kuma qur'ani na la'antarsa dan me dan yana canza ma'ana ta me ta alqur'ani ashe sanin i'rabi abu ne muhimmanci ana gane da kyau ko kuma abu ne mai sarkakiya a farko ba a gane shi lokaci guda sai bil mumarasa ma'ana da yawan yi babu abun da yi wahala a larabci kamar i'rabi ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan a shine ma'anan i'rabi to kenan kun ga aka ce irabi shine canzawar ƙarshen kalima dalilin wani abu da ya shiga a cikin kalimar imma na lafazi ko mi ko na ko na kaddarawa kenan in kaga kalima ta dauki fasaha ko ta dauki kasra akwai abin da ya sa ta mi ta mi ta dauki wannan kasra wa aqsamuhu arba'atun kuma kashe-kashen irabi hudu ne ma'ana ƙarshen kalima ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu ne ana gane da kyau ko raf'un in ma kalima ta ɗauki rufu'a kawai ku ɗauke shi rufu'a malaman zaure ma haka suke cewa dan ba a cewa zamma dan ba ita kadai bace rufu'a za mu gan shi wa nasbun da nasaba wa khafdun da kafabi wa jazmun da kuma jazama haka za ku cewa ha larabci kake ana gane da kyau ba a fasara shi da hausa haka za a bari shi kenan sai dai ka haddace kashe-kashen irabi akwai rufu'a akwai nasaba akwai khafazi akwai ni akwai jazmi falil asma'i min zalika rafu suna ya keɓanta daga arrafu wan nasbu da annasbu wal khafdu da al khafdu ana gan da ke ko wala jazma fiha babu jazma a cikin suna suna na larabci baya dokan jazma baya dokan sukun shine babbar alamarsa ana gane da ke ko walil af'ali min zalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu shi kuma fi'ili a cikin kashe-kashen irabi kin nan yana dokan rufu'a da nasaba da jazma wala khafada fiha shi kun baya dokan khafadi baya dokan kasra fi'ili baya dokan mi kasra suna shi kun baya dokan mi baya dokan dauri ana gane da kyau ko kenan wannan su ne kashe-kashen irabi da an ce maka irabi kala nawa ne kace kala hudu ne rufu'a nasaba khafazi da kuma mi da kuma jazma kowannen su kuma za a dauke shi a yi bayani akan shi alamomin shi da me ma'anansa da ya ake ya yake zuwa kenan ka ku gaugawa darasin mu na yau bakin nan zai tsayawa dan saboda mu shiga darasi na bayanin af'al eh, na bayanin ismi suna da kashe-kashen shi ina abinda nake so ku rike anan i'rabi shine canzawar karshen kalimomi dalilin wani abu da yami da ya shiga kuma i'rabi kala nawa ne ya kasu gida hudu na menene rafa'u to ko da larabci dai ar-raf'u aha an-nasbu al-khafdu al-jazmu al-khafdu wata ana ce mishi al make da suna al-jarru ana gane da ke ko to wannan su nake so ku rike a sati mai zuwa ya kasance da an tambaye ka wannan abubuwan guda biyu ma'anan irabi da mi da kashe kashen shi in ya so sati mai zuwa sai mu shiga kowanne da guda a dauke shi a yi bayanin shi sai mu zo mu yi tatbikin yadda za ka gane su a cikin mi a cikin alkur'ani an kawo abin rubutu abin ga lakare ha to sai an kawo lakare na'am yawwa to yanzu kuma sai kallo ya koma wancan bangaren kallo ya koma sama ko kura ta doki ta doki shahu shahu ya doki kura ko na'am ta أريد الملون طيب جزاكم الله خيرا هذا يسمى طبشير لا كريشين الطبشير هذه تسمى الصبورة الصبورة الطبشير يوا wannan الطبشير المجرد wannan kuma الطبشير الملون zuwa gaba za ku san almulawwan dai launi kenan wanda ba mi ba ba hori ba zuwa gaba za ku san laununukan ja bula tsanwa masara habdi habdi dumi ake ce musu yanzu dai a rike wannan tayyib da'iman nabda bi bismillah kullu amrin zi balin lam yubda fihi bi bismillah fa huwa abtarun kama qila a kai namun tsaye namun ta uga kwata kwata ko a kawo abin ga ikon shi yawwa a matse shi sai a kawo na jazakumullahu khairan so sai an yi haƙuri da rubutu na ban iya rubutu da kyau ba na a muka ce za mu ɗauki alismu suna mun ga alamomin shi amma ba mu gami ba kashe-kashen shi ana gan da kyau ko mun ga alamomin ba mu ga kashe-kashen suna ba to suna a larabci jumlatan ya kasu gida uku tafsilan kuma wannan shi kuma za mu ganshi daga baya suna a larabci min haisul adad idan aka lura da adadinsa kala uku ne kenan na farko shine a alismu al-mufrad alismu al-mufrad na biyu alismu al-musanna na uku alismu al-jam'u na'am aha bismillah alismu al-jam'u to alismul mufrad shine suna na abu guda ana gan da ko shine alismul mufrad da da da horon shi suna ce masa mi ha le nom singulier kenan shine suna guda alismul musanna shi kuma shine suna wanda yake nuna biyu shine duel wanda da faransanci babu shi sai dai ka hada da wani abu amma a kalima guda ko akwai shi ɗalibi guda biyu elef guda biyu dai elef za ka je ko sai ka hada abubuwa guda biyu amma inda larabci ne sai ka ce tilmi zani a cikin kalima guda so sai alismul jam'u shine suna na diyawa shine no pluriel ko diyawa kenan yanzu mu nan menene pluriel ne da larabci yana farawa daga uku zuwa sama ana gan da ku amma a mirasi ya bambanta a ilimin gado shi daga biyu da yawa yake farawa amma dai umuman dai a larabci daga mutum uku ko abu uku zuwa sama yake yin mi jam'i ina akwai guda shine mufrad akwai biyu shine mi musanna akwai uku shine mi aljamu to kariru aqsamu lismi salasatun الاسم المفرد الاسم المثنى الاسم الجمع muka ce kashe-kashen suna uku ne suna mufradi guda suna musanna shine biyu suna jam'i shine daga uku zuwa zuwa olala ko ko illa masha Allah to ai a jumlatan a gaba ɗaya mun gane da cewa fi'ili suna yana da alamomi guda uku ko da al da mi da kasra da kuma mi da tanwini to kuma kowannen su suma a haka yana da alamominsa shi wannan al-mufrad shi baya da wani baya da wani bambanci dama komi da ɗaya yake mi yake fara shi yasa shi kamar yadda dai suna a jumlatan a general mun san wannan alamomin su ne alamomi na me na mufrad bari mu bada misali mu ce at-tilmizu ko bari mu ce at-talibu tunda ku at-tullabu ne ba talamizu ba at-talibu a at-talibu shine ɗalibi to almusanna sai mu ba da misalin shi shi kuma musanna ana gane shi bi ziyadatil alifi wan nun awil ya'i wan nun shine ka'ida ta gane suna yu'rafu al musanna bi ziyadatil alifi wan nun awil ya'i wan nun zan zan gaishe kuma mai ta masu rubuta kenan yu'rafu المثنى بزيادة الألف والنون أو الياء والنون يعرف الم... أنا قاني مثنى تهنير كارن الألف الألف والنون bari in rubuta shi yadda ake rubuta shi a asali bi ziyadati au a na'am alif awil alifi waliya na'am hakaza awil alifi waliya بزيادة الألف والنون والياء wannan haka dai ne haka ne na muka yi na'am to suna wanda yake nuna abu biyu wanga mufrad dai ne ake dauka amma sai a ƙara mishi alifun da nunun ko a ƙara mishi ya'un da nunun alifun da nunun ko ya'un da nunun bari mu misali kenan nan muna da mi at-talibu da guda ne ko to in muna so mu ce ɗalibi biya za mu ce a at-talibani gashi at-tali yanzu dai gashi at-talibu ko to bi muke so ya zama sai mu kara alifun da mi da nunun sai ya zamanto at-talibani at-talibani ɗalibi guda biyu shine ƙari na harko sai na biyu nau'i na biyu shine bi ziyadati ya iwan nun ko sai a ce at-talibaini at-talibaini wannan akwai lokacin da yake zuwa haka shine mafi yawanci yake zuwa nan kuma yana zuwa a cikin irabi idan ya zo a meke da suna a mansub ko kuma majrur fahimtum wannan yanzu dai abin da ake so ku haddace dai biyu suna ɗai in ana so ya koma biyu me ake karawa al'alifu wan nun da kuma mi ko kuma aliya'u wan nun ana gane da kyau to a bari mu ɗauki misali malam mi sunan malamin a lala aksud haza sahibu taqiya mubarak mubarak a at-tilmizu ayu nau'in min al-ismi wani irin suna ne at-tilmizu eh eh mufrad ne ko suna ne guda to in ana so at-tilmizu dalibi guda in ana so ya koma biya za a cewa eh ya za a cewa to at-tilmizani ana gane da kyau ko misalin yayi na'am ah aha akramukumullah suna ismukum ah abubakar tayyib ah muna so suna na ku bani misali mufrad misali guda yawwa rajulun namiji guda taw sai a ce mi in biyu yana so a maida su maza guda biyu sai a ce mi ha raju rajulaini amma al-afsah tunda ba cikin jumla bane ka ce mi rajulani yayi ko rajulaini ka ce yayi rajulaini raju lani na'am ah sai mu samu misali na uku kenan na'am bismillah na na baya na'am ismukum Muhammad Bashir tayyib Bashir mai damuna Bashir kai mai damuna dabiyunka aha in ana so a ce Bashir guda biyu ya za a cewa kenan Bashirani an gane da kyau ko alifun da mi ku tsaya fa ba kowa ake kara ma ba shi sunan shi da larabci ne ala gan da kyau ko yau akwai inda wannan ba ta shiga na'am aha to barakallahu fikum yanzu kowa ya gane ko wannan shine musanna to ga inda sarkakiya take na aljam'u nan ne ke da abubuwa shi jam'i ya kasu kansa gida gida uku ana gane da ke ku? na'am jam'i ya kasu gida uku to sai musa jam'u taksiri jam'u a taksiri sai جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم نعم آه جمع المؤنث السالم wannan su ne nau'in jam'i guda uku na farko jam'u taksir jam'u taksir shine jam'i na karyawa me ake nufi da karyawa shine jam'in da tsakiyarsa ta canza jam'in da zubin shi ya canza shine jam'u taksir ana gane da kyau ko bari ba da misali masjidun masallaci ko jami'in sa menene masajid masa masajidun ko masajidu masajidu na'am yanzu kun ga asalin shi ya yake masjid haka ne mufrad ɗinsa gudansa yake amma da aka zo jam'i sai da aka karye ina tsakiyan wanga karye wanda ake shine ake ce ma taksir an gane da ke ko shi yasa ake masa jam'u taksir jam'i wanda aka kare ana gane da ke ko shi wannan baya da wata ka'ida da ake gane sa sai mun shiga a cikin sarfa wannan za a iya ganin wannan amma kai tsaye dai haka ne ana gane da ke ko to wa zai ba mu wani misali na jam'u taksir aha madrasa sai a ce mi madaris kina an karye tsakani an sa wata kalma a tsakani ana gani da kyau ko na'am aha na'am makatib maktab maktab sai a ce mi makatib kun ga shi ma an karye tsakiya to sai mu zo jam'ul muzakkar as-salim jam'i na maza as-salim ai asalimu min taksir jam'i na maza wanda ya kubuta daga karyawa shi ba a karyar tsakiyarsa ba shine ma'anan jam'ul muzakkar salim ai jam'u al muzakkar allazi salima min taksiri domin aljam'u taksir wannan ana samun na maza a ciki ana samun mi na mata misali nisa'un an gane da kyau ko shi kuma na maza misali a rijalun kun gani akwai maza akwai mata a cikin shi to shi kuma wanga jam'ul muzakkari salim jam'i na maza wanda ba a kare tsakanin shi ba karshe ne yake canzawa to shi kuma yanda ake yin sa ko ake gane sa shine bi ziyadati wawi wan nun aw al ya'i wan nun ta hanyar karawar kenan yu'rafu al-mudhakkar as-salim abinda ya tayo ban yi saurin zuwa ba shi yasa da rubutun ga duka da muke da kun isko shi a rubuce shi yasa muka dan tsaida muke da suna abu ya dan tsaida a takaice jam'ul mudhakkar salim ana gane shi ta hanyar ƙara mishi wawun da nunun ko kuma mi ya'un da nunun wawun wannun ko kuma ya'un wa nun to sai mu zun ba da misali misalin at-talib mu koma wancan dai misalin at-talibu ana gan da ke ko in muna so mu mishi ya koma nan namiji at-talibu mun ce wawun da nun za a ƙara ya za a cewa kenan na'am ka ku faɗi na'am aha at-talibu na kun ga abu biyu kawai aka kara wawun da nunun at-talibu can at-talibuna kenan dalibai maza da kaji at-talibuna shi kenan dalibai ne amma me maza ana gane da kyau ko jam'u at-taksir kin nashi shi ma at-tullabu ha shi menene na jam'u at-taksir domin an karya mi tsakiyan shi to at-talibuna to kari na biyu fa at-talibina at الطالبين أكارو آه، التبشير مهم. الطالبين أنا قاعد بشوكو تو أنا قاعد كايدر جمعي نمزا إن ذا أي ƙara abu biyu kawai ake akan mufrad akan guda in ma ka ƙara wawun da nunun ko ka ƙara mi ya'un da nunun to bari mu samu wani misali ah na'am mm, ah, alishim umar ah, kalimatu ah, ku ba ni kalmi motar abubuwan da bata suke na wani wani aboki na zai kawo shi eh na yanzu zai ce a rufar marace shi Ah, za ku ba matsala insha Allah Allah ya kiyaye ni almuslimu jazakumullahu khairan to ah, muna son almuslimu jam'i na muzakkar almuslimuna ko kuma almuslimina kun gani almuslimu maza almuslimuna ko almuslimina ana gani da kyau ko to na'am ku ba misali na wani mufrad a sa'imun to aha ah, bar mu doka can baya na'am baran kaman ka san da kai nake aha ismun ismukum N- la la aqsud da aha sahibul jilbab na'am a Muhammad al-Amin tayyib as-sa'imu mai azumi yana so aka su da yawa maza ya za a ce assa ko kuma jazakumullahu khairan as-sa'imuna ko kuma as-sa'imina an gane jam'ul muzakkar salim to na'am yanzu sai mu zo jam'ul muannas as-salim jam'i na mata matsala ala gane da kyau ko na'am su ko a cikin larabci sun bangaren sai kowa ko ina matsala to shi kuma yu'rafu bi ziyadati al-alifu watta shi haka yake ko da yaushe su ita shi sandararre ne ka san dama haka suke ko eh ita sandararra ce ita alifun da ta'un kawai zaka kara ai kaga nan to ai kon ma ita da maza ko ita da sai an baka baina an baka buna na maza sai an baka baina ko bina ko buna to ita kuma alifun da ta'un kawai za a ƙara alifun da ta'un to mu ɗauki at-talibu yanzu in za mu yi ku gayi in za mu mai da shi musanna ya za mu cewa atta at-talibatu ha a ba musanna muza- mu'annas nake son ci eh kun san mu'annas na kama da musanna wata ran sai ka ce musanna at-talibatu a a tu dai at-talibatu ana gani da kyau ko? na'am atta at-talibatu na'am at-talibuna at-talibina na'am an gane ko at-talibatu to yanzu sai mu samu misali na'am Ah, mi sunan malamin ha adam ku- in kuka ga zan ƙara sa wani ku gaya mini don ka zo mu sa mutum don ra- rabon mutum mutum guda mutum guda rabu guda ke gare shi adam a m- mata j- m- j- mufradkin al al muslimatu mace al muslimatu ko yawwa to ya za a cewa mufrad ki- eh, jam'i kinta Eh, shi- almuslimatu na'am almuslimatu me aka kara al'alifu wa- watta al'alifu watta na'am to yanzu mu koma can karshe a karshe gaba daya na'am tafaddal kum kum sayyidi مهم. أها لنسمعك جيدا لا لا لست أقصد أها طيب الصائمة mace mai azumi guda lasta hunaka man kama wara'aka akwai wanda ya tashi bayanka na'am to jam'i na as-sa'imatu a na'am as-sa'imatu jazakumullahu khairan as-sa'imatu fahimtum hadha al-qa'ida anna jam'a al-muannas yuzadu al'alifu wata'u to yanzu tambayoyi in akwai idan kana hunaka mallahu istiftarun nujibu thumma na'udu ila al-mushaf wa nutabbiq ma darasnahu in akwai tambaya ayi in an kare sai mu koma mu kara mu bude qur'ani sura da dai muka yi mu yi application wannan karatun da muka yi na'am aha bismillah alaikum salam wa rahmatullah Mhm. eh cikin kalimomi ana samun wanda su jam'ul mu- jam'ul takshir kawai ke gare su ba su da mi ba su da jam'ul muannas ba su da jam'ul muzakkar kina ana iya samun wannan akwai kalmomin da ba su daukan su da an gaye su haka ne kowa ya shiga a ciki misalin annasu ba mu jam'ul muannas na annasu a annasa su ko yawwa ba a faɗi yana akwai madama suke cewa li kulli qa'idatin mustasayat ko wace ka'ida akwai inda ba ta shiga ana ganin da ke ko na'am to hal hunaka su'alun na'am tafaddal ha na'am تلاميذ جمع التكسير تلميذ تلاميذ جمع التكسير تل تلميذ أها تلا أها هناك تكسير كسر كسر اللام هناك كسر بين اللام وإيش أين هذا تكيكو أما ينزو أنكريا shine taksir kin an karya jumlan an karya kalmar sai ta koma jam'u taksir kenan talamiz jam'i ne wanda ya kumshi maza ya kumshi wa ya kumshi mata shi mafi yawanci jam'u taksir ya kumshi maza da mata ne gaba daya shi kuma jam'ul muannas jam'ul muzakkar jam'u al muannas shi kuma wannan deja me yake da suna bambancin bayyane yake طيب الان ما ما يسمونه نعود الى ال- الى الى المصحف kowa ya bude qur'ani shi sai mu yi tatbiki sai mu yi a mu yi sallama masu kamara muna baku aiki ko na'am طيب افتحوا المصاحف الصفحة التي قرأناها muka ce wannan yana taimaka wajen tadabburin alkur'ani karatun da muka yi satin da ya gabata ai na ce ai kokari a je a mi a i da sauran ko to dan Allah kun yi a to wanda dai kan sai ma ko wannan shine tunda in kai kai tadabburin qur'ani ne zaka samu lada kuma zai ƙara sa kai ni kai rusuki ana gane da kyau ko wannan shine kenan rusuki shine tabbatuwa da gane abu da kyawu warasikhuna fil ilmi na'am ah tayyib سأقرأ سأقرأ الآية بأكملها وحدي ثم نطبق ثم نواصل ثم نطبق نعم سأقرأ وحدي اسمعوا ذكر تاني كده آية قدا sai mu tsaya mai bayanin aya da take da alaka da bi kalimar take da alaka da karatunmu amma kowa ya rika kallo kalima ni zan ce wannan kalimar ismi ce to wani irin ismi ne sai in sa wani ya gaya muna fahimtum idan unzuru ma'i kowa ya bude qur'anin shi na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون
طيب masaluhum ka masalin lazi so allazi ismi ne ko wani irin ismi a a ka a gai na suna ne wani irin suna mufrad jam'i mufrad musanna ne ko jam'i na'am bismillah a na'am bismillah allazi ha mufrad ismi ne mufrad allazi wanda kinan guda ne akwai allazani kun ga allazi sai aka kara mi alifun da nunun allazani da yawa kuma a allazina ana gane da ke ku to sai mu komo istauka da naron nar narun wuta ce narun na'am أي نوع من الاسم أها الاسم المفرد نعم الاسم المفرد جزاكم الله خيرا نار أنا قال لك جيد إتون نباتر مسنة ناراني so ana gan da kyau kana iya kace amma jami'in ta dai niran da yawa kenan falamma adaat ma haula zahaba Allahu Allahu آه نعم أي نوع من الاسم نعم تفضل أنت لا لا نعم هذا آه مفرد جزاكم الله خير الله بنورهم نور النور آه نعم مالا مدشر النور النوري مفرد نعم تركهم في ظلمات يوا عند ذا مغاني عند رسياي zulumat ai kuma musu fassara ya kamata a gane na'am bismillah malami zulumat menene na'am kai dai a jami'i wani irin jami'i a to ni ban ma san waye ke bada amsa ba to ya riga ya bada amsa jam'ul muannas as-salim da mimmi aka kara alifun to mufradikin sa menene azulmatu ba azulmu ba yawa azulmatu kenan azulumatu kenan jam'ul muannas salim la yubsirun wannan zamu ga shi muzojin fi'ili summun summun bukumun umyun fahum la yarji'un summun aha malam bahar ha jam'i ne ko? jazakumullahu khair jam'i ne aha mufrad kinsa shine al-asammu al-asammu shine wanda baya ji ana gan da ke ko to bukmun shi ma jam'i ne umyun shi ma jam'i ne to shi wannan jam'u taksir ne domin asalin su abkam da a'ma to sai auka sayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqa وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين نعم aw ka sayyibin min as-sama'i as-sama'u menene ku bani amsa ha al-ism ayno as-sama'u mufrad na'am as-sama'u mufrad a malan mi sunan shi na'am rabilu malan rabilu as-sama'u ba mu mu'annas kinsa jam'ul mu'annas أها السماء جمع المؤنث جمع ماتا أه السماء واتو أه shine in muka zo wajen ilimin sarfa ne za a gane a ya aka yi hamza kenan ta koma mi ta koma wawun jayyid na'am to zulumatun wanga mun gan shi baya ko wa ra'adun wa barqun ra'adun mufrad ne barqun shi ma mufrad ne ra'ad ita ce walqiya tsawa ra'ad barqun ita ce walqiya yaj'aluna asabi'ahum to asabi' asabi' bari mu gani asabi' na'am asabi' anta eh, masmuk na'am eh, saifullah asabi' ayi nau'un min al-ism aha mufrad asabi' haka ne man yusahhi lahu asabi ismun am jam'un eh mufrad am jam'un jam'un ma mufraduhu usbu' ha asabi' kenan jam'u menene taksir jam'u tak usbu'un sai a ce mi asabi an samu taksir to kenan dan yatsa shine usbu' jam'in sa asabi fi azanihim azan azanun آذان نعم أنت تفضل الاسم عبد العزيز تو آذان جمع أم أم مفرد آه جمع ما مفرده مفرد كنسا قدا كنسا أذن كنا آذان جمع نمي أذن وانا إرين جمع كنا جمع التكسير نعم من الصواعق الصواعق شما جمع التكسير ني مفرد كنسا منين الصاعقة ها الصاعقة أنا قال نكوكو كنان ديوا الصواعق إتكي آوة نعم تابن بنت دا أرادو الموت وانا يكو واي تنتكو أي الموت مفرد نيكو جمع آه mufrad ne ko jam mufrad ala gan da ke ko jayyid to wallahu muhitun bil kafirina dokta al kafirina jam ayi nau ayi salim a muzakkar salim jazakumullah jam'ul muzakkar as-salim dan me yasa ziyadatu aliya wan nun asalin shi alkafir ne ana so a ce biya sai a ce alkafirina abin da yasa kuma ya dauki ya'un da nunun ba alifun da nunun ba eh ba wawun da nunun ba dan saboda ba'un eh me yake da suna ba'ul jarra da zo baya alkafirin dai jam'ul muzakkar ne as-salim
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
يكاد البرق منغنش البرق يخطف أبصارهم منغنش كلما أضاء لهم مشوا فيه بمغنش بأبصاركم يوا نعم مال بنيامين أبصار جمع التكسير مفرد كنسا بصر نعم بصر مي بصر شيني غني أنا غان بشوكو نعم تو مشوف وإذا أظلم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم من غش سمعكو من غش سمعكو وأبصارهم إن الله على كل شيء شيء آه نعم مالا شيء جمع نيكو مفرد ديوا نيكو غدا ها آه؟ شيء وني أبو إن شيء وني أبو ديوا نيكو غدا a guda dai ko shay'un wani abu ai da Hausa ma abubuwa za a ca ko kai dai abubuwa su fi yawa ga gobaranci ga talauci ana ga abubuwa sun mini yawa amma abu ya mini yawa akwai kudi amma ba aure eh ana ga da ko to na'am to ina shay'un kenan to jam'i kinsa ashiya jawon irin jami'i ne jam'u taksir to qadirun suna Allah ne ko na'am mufrada shi wannan da an ce suna Allah ai kun babu jami'i go
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون to wannan aya ita zamu tsaya a kanta to ya ayyuha annasu alladhi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaquna anan babu ma الذي جعل لكم ال...
annasu jamu to baki na da goro tunda ai baya da mufrad ko to jami'i ne haka ne
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
وإن أباكنا النسو الأرض أساكو إذا مفرد نيكينا firash firashun ita ce shinhida a firashun ita ce shinhida to jami'in tawa a furushun shinhidu kenan as-sama a bina bina'un bina'un shine gina to da yawa fa aha wani ya ce abna'un abna'un ƴaƴa ne ko yawwa bina binat a abniya yawwa abniya za a cewa na'am wa anzala minas sama'i ma'an to alma'u moya alma'u menene mufrad jami'in safa almiyahu na'am almiyah fa akhraja minas as-samarat tsaya nan ne wanga tambaya ce mai muhimmanci to malam abdul nasir as-samarat mufrad ne ko jami'i mufrad jami'i wani irin jami'i ha muannas to dan me yasa ha ya ce jami'ul muannas ne salim kun yarda aiko to dan me yasa dan kawai ka ji sa'un aha idan baka rike ka'idar can da kyau a to waje na kusa da shi abu joriya don saboda me alif da sa'un mufradikinsa shine samaratun samaratun ƴaƴan ice fruwi shi ake cima samara to samarat kina an ƙara alifun da ta'un kinan sai nuna jam'ul mu'annas ne salim jam'i ne na mata samarat samaratun shi zai nuna maka kinan baya dokan jam'ul muzakkar as-salim tunda ta'ul marbuta da ke da kai da kaga tun karshe to mace ce guda kinan in za a cewa da yawa babu namiji dole sai nami ta'un kinan ayi wurgi da ita aka alifun a sa kara da mi ta'un samaratun samaratun samaratun ana gane da ke ko to fala taj'al andad menene wannan andad mufrad ne ko jami'i wani irin jami'i oh ko mufrad kin sa menene anniddu jazakumullahu khairan وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
آه شهداء جمعي نيكو مفرد جمعي ني وانا إلي تكسير مفرد كنسا شهيد شهيد تو wannan ku bani ni ka kowa ya gai ni zan zaɓa wanda zai gai na'am aha bismillah malam malam mai horar riga na'am mi su- suna suna malamin a abdulrashid sadiqina wani irin jam'i ne eh sadiqina a muzakkar as-salim haka ne dan me yasa saboda ya'un da nunun da aka kara asalin shi sadiqun sai aka kara ya'un din sadiqina kenan sai zaman to mi muzakkar as-salim salima min min min at-takshiri an gane da kyau ko jazakumullahu khairan to aya ta karshe فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الحجارة جمع نيكو مفرد كنسا حجر أنا قال لك يوكو تكسيري نيكو to wannan na ƙarshe shi kuma isamuhu miska a gayi Mhm. to na'am malam bismillah aha suna lala na'am abdurrahman kafirina mufrad ne ko jami'i a a ka gai na'am aha jami'i ne ko na'am to wani irin jami'i aha jam'u takfir eh wani a anya ko a jayyid na baya gare shi ya faɗa mishi muzakkar asalin dan me yasa dan an ƙara asalin shi alkafir ne ko sai aka ƙara mi ya'un alkafirina to ko kuma a ce alkafiru na ana gane da kyau ko to in wa masu girma nan za mu tsaya nasiha ta ƙarshe nake so in liƙe muku da ita shine kada ku bari girman kai ko jin kumiya ya hana ku zuwa karatu akwai wanda ya mishi tambaya dan bai ba da amsa ba shi kenan ya ji kumiya sai ya mi a wajen neman ilimi babu wannan dukan mu nema muke yi aka ce yaro da rarrafe yakan tashi ko ko malamai suke cewa la ya ta'allamu kullu mustahin aw mustakbirin duk mai dabi'a guda biyu mai kunya da girman kai ba zai mi ba yanzu ga latizanan masu horin gemi tare da mu da sun girman kai za su zamna ba za su zamna ba kenan in an maka tambaya yau baka sani ba wata ran za a maka wadda ka mi wadda ka sani kuma an maka tambaya baka sani ba so da yawa zai kara maka mi ilimi kuma sannan in baka sani ba dalilin ka za a sanar da wani kenan wannan ma kame ka samu lada shi yasa manzo Allah yace mi yace duk mai karatu almahiru bil qur'ani ma'a safarati al-kiram al-barara والذي يقرأ ويتتعتع وهو عليه شاق له أجران mai karatun Qur'ani daidai mahir tare da mala'iku za a tada shi wanda yake karanta yana kuskure lada biyu ke gare shi na kokarin da yake da kuma mi da kuma mi da kuma daidaikin da zai dan in ya kuskure sai an mi mi nake ce in nuna muna ko kai kuskure a wajen karatu karin menene karin ilimi kin dan Allah kada a bari tambayoyin da muke su yi tasiri wannan shine kenan a gobe kenan tarjama ka amanta suratul fatiha da wace je yau suratul baqara suratul baqara kuma ruha mun asiri kenan in mun zo zan hidda mutum hudu wanda za su kama muna saurare da yardan Allah mutum hudun nan su za su tashi su karanta in saurara kenan in ni saurara musu sun yi daidai duk wanda suka saurara ma kamar ni ne na me na saurara musu ana gane da kyau ko kenan wannan shine dan saboda kuma ayi sauri a kare a dora sabon karatu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله